tauhidi da abin da suka faɗa kuma shi ake rubutawa wanda ya za a yi musu hidima
waya da kwallo jannata min haifin taɓa zai shiga aljanna ta inda ya zaɓa ko ba da wannan baitin ne shi kan da ya zaɓa an ya rubuta a wasiƙa da ya rubuta da shi bin amar sai su ke ba a masa hidima domin wannan zuriya shi wasu jani kun ji kuma kun san kuma abin da aka faɗa a jima'a da suka fi kuma ya
لأجل خدمة بني ذا المنتدى saboda ya yi hidima ga ƴaƴan wannan abu zai saboda ya yi hidima ga ƴaƴan wannan wanda yake abu zai
في ألف ألف مرأة wa rajuli zan wani wannan wani ya shiga zai ceto fi alfi alfi mar'atin wa rajuli a cikin mutum dubu sau dubu maza da mata min bani alihi daga ƴan uwansa daga ƴan uwansa wato za a ba shi ceto a cikin mutum dubu har sau dubu to za a yi wannan za a ba shi ceto a cikin mutum dubu har sau dubu to da da da so ko ina da shi ko da shi ko ramu ne shi to
ولهما بنين
kare da jama'a خيرا جما manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya amince alheri mai yawa da ɗayan shehu tijjani ɗin nan guda biyu da sai yi Muhammad Kabir da kuma kanin sa sai yi Muhammad Kabir.
نعم Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya amince musu alheru masu yawa نعم ما خاب من أتاهما wanda duk ya je wajen su amma in bai su ma ba inda za a yi tayi wanda duk ya je wajen su ko ya bai su ba inda za a yi tayi.
نعم وكل من أدرك من ذريته يقدام مقاما وكل من أدرك حفظه وانت سبقك من ذريتي دون وانت سبقك ذرية الشيخ الجاني جل وعلا قام
يقام مقاما za a bashi matsayi ثانيا madaukaki كنيته kamar yadda yake buri نعم kamar ya ce ne ko kamar ya ce kamar ya ce kamar yadda yake nema kamar yadda yake nema نعم على يد الرسول سيد العرب bisa hannun ku manzo shugaban larabawa da mai bayi gaba daya نعم جذبا ta fuskar jazba har sai ya yi wani aiki ba إلى شرط ba da wani sharadi ba يرى ولا سبب da za a gani ba za ka ban ba da wani sababi ba نعم وما لانفتاح الكنوز abin da duk ya tabbata a muhammala kuma لا ko karɓar bayan koma hanya bai tabbata ba ga mafati kurkunuzi mafati kurkunuzi sunan waɗansu ne daga waliyyai wanda su matsayinsu ko da yake kasa yake da kudiri to amma akwai wasu abin da su suka sani ko suke tare da shi wanda shi sanin kudurin kansa bai da wannan eh matsayinsu ne kai matsayin kudiri ba amma kuma tare da haka suna da wani abu nasu wanda yake bance su wanda shi kansa kudiri wannan abin bai same shi ba bai same shi ba to su wa'annan mafatin kudin ba su da koda kwayar dake نعم في كورة a العالم cikin kewayen alamin halittar nan نعم بالنسبة له dan aka dangana da abin da shi wanda yake ya fita balaga da zuriya shi wuce jani ya fita abin da za a ba shi su wannan gaba ɗaya abin da aka samu abin da aka ba su bai wuce kamar kwayar komayya ka kwatanta ta da duniyar nan gaba ɗaya yadda take ba.
ومن زمن أحمد المختار Mhm.
نعم له من جناه ملك هذا الشارع ginahu samun wadata gare su bi hazin jari هذا a الشارع wannan gida na duniya min ramani a madin mutane yana ga abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abin zaki ya lamince musu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya lamince wa zuriyar shehu tijjani da Allah ta'ala anhu cewa a nan duniya za su zamo a cikin wadata a cikin rukun asiri ba wani a cikin su da zai zamo ya rayu rayuwar da a zai to خادمهم wanda ya sa yi musu hidima تسبح البحار ko kuna gaba ɗaya suna yin tasbihi da saboda shi tasbihi da kogunan suke da abin da yake cikin kogunan duk shi ake rubuta wa da وما فيها كذا ba shi الطواقع ya da ko abin da yake cikin kogunan نعم كذا الأشجار haka nan bishiyoyi duk suna yin tasbihi da abin da suka faɗa ko shi ake rubuta wanda ya sa yi musu hidima نعم ويدخل الجنة من حيث انتقى zai shiga aljanna ta inda ya zaba ku wato wannan mai ne shi kuma da ya zaba da ya rubuta a cikin da ya rubuto dan da shi bin amal da ya ke kuka da kai da ma domin wannan zuriyar shi ki jani kun ji kun kun san kuma abin da aka faɗa a cikin su da kuma bi haru to
نعم لأجل خدمة بني المنتقى saboda ya yi hidima ga ƴaƴan wannan abu zai saboda ya yi hidima ga ƴaƴan wannan wanda yake abu zai
في ألف ألف مرأة ورجلين رجل ذروتي وذروتي يشبه ذيتي في ألف ألف مرأة ورجل أتكم متن دوبو سو دوبو ماذا تماتا من بني أبيه لك أنوانسا لك أنوانسا wato za a ba shi ceto a cikin mutum dubu har sau نعم to na yan wannan za a ba shi ceto a cikin mutum dubu har sau to
كرمة عادت على رفعته علامة فما علي وما علي إن ذكرت منها منها ما يبدئ الباطل يوما عنها وما به أبحث المريد وأسوأ نعم وأردع المنكر والمريد نعم فلا يجيب حسرها إنسان يوما وعنه يعجب اللسان وهل يؤدد الحق البتحاء أو هل تل- أو هل تكت تكت تكت أو هل تكت أنجم السماء جم السماء أنجم السماء أنجم السماء جم السماء من ذلك من ذلك اتباعه للسنة وهي لدى الرجال خير منا وكان في ذلك لا يجارى ولا يضاهى لا ولا يبارى نعم وكان من كباره مشهورا عنه وما زال فيه مشهورا ومنه رؤية النبي الهادي وهي لديه غاية المريد مرادي
مرادي نعم وعنه لا يجوز له أبدا البصري يتذكر بيانه للمنظر في يوم الاثنين أو الجمعة رائي رائي يدخل غد- جدا يدخل غدا في الجنة بلا حساب لا ولا حساب بل هو آمن من العذاب نعم. وكل ما يبلي وعن خير الورى نعم مترجم بلفظه بلا ميرا ومنه أن ربه قد شفع من كل من قد كان في العصر ماء
وزيد عشرين- نعم وزيد عشرون من سنين لشيخنا مصحح الشيخين نعم ومنه أن ختم الرسالة أن نعم ومنه أن حاكم الرسالة ومنه أن خاتم الرسالة قال له ما لهلال قال وقيل للشيخ رشيد رشيد الذكري قال ابن داود أتات الذكر أتى بالذكري وأمر هذا الشيخ من كرامة da yawa karamomi suka tabbata ga wannan shehi wanda yake mai girma نعم da yawa karamomi masu yawa suka tabbata ga wannan shehi نعم عادت على رفعته علامة adad da ta zamo alama mai nunawa mai shiryarwa ala rif'atihi bisa ɗaukakar shehu tijjani radiyallahu ta'ala anhu نعم a ita karama ba wai tana nuna matsayin mutum ba saboda akan samu wanda yake madaukaki amma kuma bai da kara'a wato matsayi mai matsayi amma kuma bai da karama amma kuma takan nuna daukakar mutum daukaka daban matsayi daban irin yakan zamo an samu bambanci wani lokacin tsakanin daukakar da kuma matsayi wani sai zamo yana da matsayin amma kuma bai da daukakar yana da matsayin amma bai da daukakar sai zamo kamar taka shi ake kamar kasa yake taka shi ake yi ba amma kuma yana da matsayi kaga kasa ai tana da matsayi amma taka ta ake abinci da komai duk daga gare ta yake fitowa da ma'adini mai tsada da menene duk daga kasu ne amma dai taka ta ake kaga tana da matsayi amma kuma ba ta da daukaka da an tono gwal daga jikinta daga an tono zinari kuma sai a mai da shi wani abu madaukaki sai a girgi sai kaga sai manyan mata ne ma za su sa shi a kirji amma ita kasar an dauke ta ba komai ba kaga amma daga ina ta samo zinari daga kasar ke daga kasar aka samo shi shi yasa lokaci yakan zama daukaka daban matsayi kuma daban to ita karama dai tana nuna daukakar wanda aka bashi domin ta tsaya matsayin cewa kamar Allah ya nuna cewa wannan bawa na ne wannan karama da kuka gana ba wannan domin bawa na ne ya tsaya bauta ta hakikar bauta to amma ka samu wanda suke suna da matsayin madaukaki amma kuma ba a ba su karama ba yanda wani masanin Allah yake cewa wasu da yawa saboda su an yi ruwa kasa ta sha amma waɗansu sun mutu da yunwa amma su wanda suka mutu da yunwan su da yawa sun fi ɗaukaka daga wanda aka yi ma ruwan an sun fi matsayi daga wanda aka yi ruwan saboda su ga sayyidina Hussein jika annabi sallallahu alaihi wasallam wanda yake kaka ne ga wayansu da yawa daga waliyai kaka ne ga wasu da yawa daga waliyai wasu malaman ma suna cewa a tsarin kudubai shine na hudu a tsarin kudubai bayan annabi sallallahu alaihi wasallam a matsayinsa na hudu ne to amma kaga da kishirwa ya mutu ko da kishirwa fa ta aso bi sadatin saba ko kun fara ko ha wa muniyatun nafsi ma'u irin yanda sai dai sanarani yake fada wa sharifai yake cewa ku koyi da shagabannin da suka gabace ku ga su sun rabu da duniya abinda suke buri su samu ruwan da za su sha amma sun rasa da haka suka koma ga Allah karma roga ina fi rahmatillahi wa ba'a بسوده الأعداء amma wani shi da ya ji kishirwa sai sama yanzu nan sai ruwa sai a ganin da na sama ta yi ruwa ko kasa ta bubbugo da ta bubbugo da ruwa to amma ba wai lalle matsayin su ya kai na wayannan wanda yake sun mutu da yunwa ba to kama alayya illa kasniha ba laifi a kaina dan na ambata daga gare ta ma yundi ita wancan kamfin kamfin da ka fara menene matsayin dangane da lirari ko da yake ai adoratul yatima da mun ba ai kan ba ko me matsayin ita wannan kamfin wa kam li hadha shayhi min karama adat ala rifatihi alama kamfin me matsayin ta wata iri ce kan iri nawa ce na kam kam akwai abariya akwai istirariya to wannan wace ce a ciki to me matsayin ta al'irabi me matsayin ta al'irabi in aka ce al'irabin kam ya haza shehi min karama kaka za a ce kenan kam din me matsayin ta wa kam li hadha shay'in min karama adat ala rifatihi alama fama alayya in zakartu minha ya za a yi rabin ta ita kamdin to ta qur'ani ya za a yi rabin ta can wa kan min malakin fis samawati la tughni shafa'atuhum shay'an illa min ba'di an yazana Allahu liman yasha'u wa yarwa ya za a yi rabin ita ayar wadda yake ita ma ta bude da kan wadda take habariya ko to wa kam fa ma alayya ba laifi a kaina in zakartu minha inna ambata daga gare ta abin da zai ba da labari ga wanda yake rafkananne yawman ko da rana daya anha daga gare ta dan na ambaci abin da zai zamo tunatarwa ga wanda yake rafkananne to ba na yi laifi ba ba a ce na yi laifi ba ita kam din wato za a ce a mahallin mubtada take ko a mahallin rafa'a take shi yasa a mahallin rafa'a take mubtada ce li hadha shay ko jari da majruri shine labarin nata ko min alama tamizin ta ne aka jarance shi da min ko tamizin ita kan din ce habariya wadda yake aka jarance shi da min shi ko jula adat ala rifatihi alama na'ati ne ga shi ya karama din zular a mahallin jarra take kenan a lafazin gani da in ta bi lafazi in ta bi kuma asalin mahalli to sai zama a mahallin nasba take inda karamacin din tamizi ne a mahallin nasba to da abin da zan faranta wa muridi rai da shi abin da in na faɗa zai zamo farantawa ce babba ga zuciyar wanda yake muridi abin da kuma zai zamo dawatarwa ne ga wanda yake mai musu da mai taurin kai farantawa ba hadahu ya faranta masa rai wato ja a bishe'in bahijin ya zo masa da abu mai kayatarwa ba wani mutum da yake da ikon iyakance karamomin shehu tijjani karamomin shehu tijjani radiyallahu ta'ala anhu ba wani mutum da yake da ikon iyakance su ko da rana daya harshe yana gajiyawa daga ambatan karamomin nan na shehu wa aliyu addadu yalla akwai wanda yake da ikon yake zai je filin yake zai lissafa rairayin da yake filin nan yake zai lissafa kwaya ka za ce za ta yi ba zai yi ba aw an tukattu an samari ko ana iya lissafa taurarin sama kattahu ya lissafa shi alafa wa jeshun la yukattu adiduhu alafa huwa jeshun la yukattu adiduhu to to yana daga karamomin shehu tijjani radiyallahu ta'ala anhu wanda ita ce tafi kowace karama ma girma a wajen wanda suke masana Allah hakika sananin binsa sananin min shehu tijjani radiyallahu ta'ala anhu da sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam duk abin kana son ka sanya annabi yake to inda zamanin shehu tijjani ne ka je gaban shehu tijjani kai kallo yanda duk shehu tijjani kaga yayi abu to haka aka ce annabi yayi ba inda za ka ga ga inda aka ce annabi yayi abu shehu tijjani yayi ba haka ba ba a samun bambanci tsakanin ayyukan shehu tijjani da ayyukan manzo sallallahu alaihi wasallam inda duk aka ce annabi yayi abu haka shi ma yi kuma da mun wannan yanda ya gabata gare mu wai rasa ce eh babban kakan wancan ibnu salim yayi shuhura da tsananin bin suna anan sallallahu alaihi wasallam haka kuma duk zuriyarsa har zuwa ga shi shehu tijjani dan haka suke sun yi shuhura da cewa masu bajinta ne masu fifita ne a cikin tsananta biyayya ga manzo sallallahu alaihi wa sallama wannan karama ta bin sunna annabi sallallahu alaihi wa sallam khairu minna ita ce babbar baiwa na da rijali wajen wanda suke masana Allah wajen mazaje masana Allah bin bin mutum ga sunna ita ce babbar karama ashe kenan kowa ya iya wa kansa karamomi da yawa ya zo ya fi sunna annabi sallallahu alaihi wasallam duk sunna da kai kai karama babba kuma wannan ya fi daga ce an hore ma tashi sama ko tafiya a ruwa ko magana da dutse ko magana da wani abin ka ga sunna guda daya ya fa ce ka tashi sama sau dubu ba tare da bin sunna ba ashe kenan kowa ya iya kansa ma karamomi baiwa ta Allah a buɗe take sai dai mutum ya kiɗi ba shi da kansa yana gani ya kiɗi ba to man a shi tijani rabi Allah ta'ala ya kasance ba a tsere da shi a fagen bin sunna ba a tsere da shi in dai a fagen bin sunna ne yanzu nan za ka ga ya tsere ba a kama da shi haka ne ba a cewa za a yi fifice da shi a wajen bin sunna tun shau tijjani yana ɗan ƙarami bai balaga ba yake abin ambato da haka a ya shuhura da cewa shi ne tsananin biyayya ne ga sunan manzo sallallahu alaihi wasallam ma za da fi mashura a bai gushe ba kuma har bayan da ya girma ya kai duk matsayin da ya kai mai shuhura ne da haka mai shuhura ne da bin sunnan manzo sallallahu alaihi wa sallama
wani hudiyatun nabi da hadi yana daga karamomin shehu tijjani radiyallahu ta'ala anhu yadda aka hore masa ganin annabi sallallahu alaihi wa sallam mai shiryawa kuma yanzu ita samun ganin annabi sallallahu alaihi wa sallama gayatu gayatul muradi ita ce matukar abin nufi na daiji nan ga sufaye ita ce matukar abin nufi wajen sufaye mutum ya zama bayan da zai annabi ya faku daga gare shi to ya kai inda ya kai kenan wanda yake ya kai bayan da zai annabi sallallahu alaihi wasallam ya faku daga gare shi ko yaushe yana tare da annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ba abin da yake kawo wannan irin daman yawan yawan bin sunna annabi sallallahu alaihi wasallam da ambatansa wa adnaituhu bi zikri fa wa bihi mai to
وعنه لا يميل لم حبطني da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam la yakibu baya kokowa anhu daga shehu tijani lam habasari ko da gwargwadon kirta ido وحبطني a halin yana wasake يا له من منظر a halin ko yana wasake ba wai a bacci ba ba wai yana ganin sa a bacci ba yana ganin sa a wasake ne bayanan min manzar ya mamakin wannan abu mai kyawun gani a ce mutum ya ga manzo sallallahu alaihi wasallam wanda a baki ɗayan halitta Allah ba halitta abin da yake ya kai kamar sa a kyau ba ba halitta abin da ya kama da shi ma a kyau ba a ce an hore wa mutum zai samu gani a ko yaushe yana ganin sa Mhm.
أو يكون عدل ra'iyi wanda ya ga shehu tijjani ya dukulu ganar jannati wanda duk ya ga shehu tijjani fi yawmin lisnaini a ranar litinin aure jumu'ati ko a ranar juma'a ya dukulu gadar zai samu shiga a gobe fi jannati a cikin aljanna wanda duk ya ga shehu tijjani a ranar juma'a ko ranar litinin shi ma an hore masa samun shiga aljanna wannan ma na daga karamomin shehu tijjani radiyallahu ta'ala anhu إلى لسان zai shiga aljanna ko ba da hisabi ba la ba hisabi wala ikabi ba tare da azaba ba
بل هو آمن bari shi duk wanda ya ga shehu tijjani a ranar litinin ko ran juma'a ya amince daga azaba ya amince daga azaba
يقول بعض المؤمنين shi yasa ah, wato akwai wani ma wanda yake shi ba musulmi ne ba ma amma ya yi kokari da ya ji wannan karama ta shehu tijjani sai da ya samu ya gan shi wato madinkinsa ne wanda shi ba musulmi ne ba da ya dace kai dinkinsa ya kai masa a ranar juma'a saboda ya ji almajiran shehu tijjani suna ce- suna cewa shehu tijjani ya ce duk wanda ya gan shi ran juma'a ko ran litinin ba makawa zai shiga aljanna ba tare da hisabi ba ba tare da azaba ba da ya dinkin sai ya kai yake shi da kansa yake so da san aike yake yi a kan shauti jani wannan sai yake shi nan da shi da kansa yake so ya gani ga shauti jani shi ko shi kenan da sababin haka karshe lamarin su sai da ya zamo ya dawo musulmi ya mutu yana waliyi masanin Allah ma ya mutu yana waliyi wanda yake masanin Allah ma to
وكل ما يغني فأنا خير الوراء a- an ce ma ba ma sai ran juma'a ba ba ma sai ran litinin ba duk wanda ya ga shehu tijjani zai shiga aljanna wa jaza li kulli man ra'a al-hatma mutlaqan wa quyida ma mara li faril maziyati wa ma taj'alu al-bayt wal amadiyati wa al-susati li hadhihi al-karamati wannan karama ta zo ga duk ma wanda ya ga shehu tijjani a kullum ma ba sai ran juma'a ba ba sai ran litinin ba amma aka ce wanda ya gan shi a ran juma'ar da wanda ya gan shi a ran litinin to shi matsayinsa ya fi wanda ya gan shi a sauran ranaku kuma wannan karama iyalin gidan annabi sallallahu alaihi wasallam ba su bukata zuwa gare ta ba akwai wani sharifi babba da ya ji wannan karama ta shau ta jani sai ya je eh to ya ga shi ka shaida na ganka a wannan ranar yanzu ai kai ba ka bukatar wannan karama eh, ai kai ba ka bukatar wannan karama wa ma ta ji alul bait wal ahmadiyyati aka ne dariqa tijaniya su ma ba sa bukata zuwa cewa sai sun ga shehu wanda duk ya karbi dariqa shehu tijani da izini ingantacce wanda duk ya karbi da rika shoti zani da izinin ingantacce daga shehu to ko da bai gan shi ba daman zai shiga aljanna bila hisabi wala iqabi wanda duk ya karbi da riga fa ahizu an sanadin muttasili ka ahizu an shehin al-mubajjali inda sai dai umar wali na zari yake fada ko fa ahizu an sanadin muttasili ka ahizu an shehin al-mubajjali wanda duk ya karbi da riga sunadi wanda yake hasa da shehu kamar kai sai shi da shehu ne ya karbi da riga wa alu sufiyatin haka nan ma abuta sufiya su ma basu bukatu ba da ya zo na zai kalamati ga wannan karama to haka nan kuma yana daga kalamomin shehu tijjani cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi ka je duk abin da ka faɗa ni na faɗa duk abin da shehu tijjani ya faɗa to daga fiyayyen talikai ne mutarjimin ya fassara ne fa an hairu wara mutarjimin ya fassara ne daga fiyayyen talikai da lafazin ko manzo sallallahu alaihi wasallam da lamira ba da kokonto ba wa kullu ladhi tumli fa an ne mutarjimin fa azin bi tarjumani hairil halikati
ومنه أن ربه قد شفع yana da kalamomin shau tijani radiyallahu ta'ala ne cewa ubangijinsa hakika ya ba shi ceto في كل من قد كان في العصر معه a cikin dukkan waɗanda suka haɗa zamani da shi duk wanda suka duk wanda ya samu rayuwa a zamanin shau tijani ko da kwana ɗaya ne ko da kwana ɗaya ne yau misali shi na san haifi shau tijani da kwana ɗaya ya mutu koko ya rage kwana ɗaya shau tijani wa fati shi aka haife shi ya haɗa kwana ɗaya da shau tijani kenan to ubangiji ya ba ya ba shi ceto a cikinsa an bai wa shau tijani ceto a cikin shi wannan ɗin
وزيد 20 من السنة
an ƙara shekaru ishirin ma
لشيخنا ga shehinmu shi yasa shekara ɗari aka ka aka bashi shekara tamanin da ya aka ƙara masa ma shekara ishirin
مصححا يقينا wannan magana ce wadda take a bakin yantawa a battakan cewa a bayyada da ita
ومنه أن ختم الرسالة anna hatiman risala wa minhu yana da karamomin shauki jami'ar radiyallahu ta'ala anna hatiman risala cewa cikamakin manzanci manzo sallallahu alaihi wa sallama
قال له ya ce wa shehu tijjani آل بلال kala abin da ya faɗa wa sayyidina bilal an ce da bilalu an tiklila wala ta shi min zul arshe bilala bilalu ka je duk abin da za ka samu ma ka kashe kakka ji tsoron cewa za ka gamu da rashi daga wajen ubangiji duk abin da ka kashe Allah zai baka aka faɗa wa bilal haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa masa to shi na shi tijjani yana da bawa da ake ce da shi bilal sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce da shi an fi bilala wala ta ta min zal arshi bilala kai ta ce da bilal kai ta ce da duk ma wanda yake naka kakka ji tsoron rashi daga wajen ubangiji to
وقيل للشيخ رفيع الذكر an faɗa ga shehu tijani wanda yake madaukakin daraja مالك داوود a tafi zikiri abinda yake ya zo ga سيدنا سليمان سيد سيدنا النبي جاود على نبينا وعليهما وعلى سائر الأنبياء صلوات الله وسلامه آه، يند أكبدا والنبي سليمان هذا أدابنا فمن أو, أو أمسك بغير حساب تشيما شو تجاني أكا أكبدا مصر هذا أدابنا فمن أو أمسك بغير حساب ده أبنا أكبدا بيواتي تام بيواتي تألا ko ka bayar ko ka rike ba za a yi ma hisabi ba
قوله هذا أداء min kauli daga fadin ubangiji ga annabi Sulaiman dan annabi Dawud haza adauna da haza adauna إلى آخرها har zuwa karshen ayar مثل ذا لن يتقبل lan yuzala kamar irin wannan a ce an ba da shi ga wani ba bane wanda yake ya haramta ba bane wanda za a ce ai ba zai yi ba domin kullu ma da an ya kuna mu'jizatan li nabiyyin fa innahu yajuzu an yakuna karamatan li waliyyin duk abin da yake ya yi a ce mu'jiza ce ga annabi to ta ya zama an ba da shi karama ga wanda yake wali bambanci kawai shine shi wani ba zai ce ba a yi sa a zo da wannan ba shi ko annabi zai ce ba wanda ya isa ya zo da wannan to bambancin kenan eh, wajen malamai da yawa akan haka suke cewa kullu ما جاز أن يكون كرامة أي معجزة لنبي فإنه يجوز أن يكون كرامة لولي
بسم الله الرحمن الرحيم
وكل ما ينال كل عارف من الكلال ومن المعارف وشيخنا أمده من النبي وكله تلك الرسل إليه بالرسل جبنيه من الرسل إليه بالرسل فقد أتى رقاب الأولياء وأدب الشيخ بالانتهاء من سابق عليه في الوجود وواهك من أهل شهوده
يسعد من بلد من النور بدا يسمو به يجد كل سنة يسجدنا ثم ينادي إن ذا منادي يا أهل ذا المدنى وهذا النادي ثم ذا منادي قيل ينادي إن ذا منادي يا أهل ذا المدنى وهذا النادي عمل ذا الحشر وهذا يا يا أهل ذا الهجر وهذا النادي هذا إمامكم إمامكم وهذا وذا وذا ممدكم
في دار في دار دنياكم بغير علمكم طائفة من صحبه ولو تبع أقدار أمة النبي المبتدأ ماذا ما نعم ما و- ما وزن شعرا من من فردي هذا كيف بالإمام الفردي جعلنا من من جعلنا جعلنا خلق البرية إيه.
من هذه الطائفة الع- طائفة العلية وعنه نعم وعنه في عدد هذه الفئة ليس هذه أكثر من ست مئات وما بذا- وما بذا يتيم يصلى وما بزاويته صلى قد أن يكون من قبول أهله أعلى وخمس طائفة الحمد لله الحمد لله
ينال كل عارف dukkan abin da duk wani masanin Allah ya samu duk wani abin da ma- wani masanin Allah zai samu من خلال min al-hilali daga tagogi na sanin Allah min al-hilali daga tagogi na sanin Allah ومن المعارف wato jam'in kullatu jam'in kullatu ne wa min al-ma'arifi da kuma sanin Allah abinda duk wani masanin Allah ya samu na daga sanin Allah
ومن المعارف shi ne daga sanin Allah شيخنا أمد شيخ من شيخ الجاني رضي الله تعالى عنه أمده شيء إيش دوان من أبن دسام من النبي دجاجا النبي
وهبه بنيله من بهذه دجمار النبي سين صحابي وكما النباوة النباوة دصحابي بنيله دسام سميرة دجوان من درجوجه
فصدأت رقاب الأولياء saboda haka ne fa ya zama wuyayen waliyai gaba ɗaya ta kaskan da kai بقدمي الشيخين da kafafun shehu tijjani radiyallahu ta'ala anhu إلى القراء ba da kokonto ba
من سابق عليه في الوجود daga waɗanda yake sai da suka fara zamani kafin za- da kafin zamanin shehu tijjani ولاهق da wanda suka zo ma bayan zamaninsa من أخيه daga ma'abota shuhudi dukkan su dai daga kogonsa suke sha daga kogonsa suke sha ko wanda suka yi rigayen su ne da shekaru dubbai to duk daga kogonsa suke sha haka waɗanda za su zo bayansa duka
وسعد من بر من shehu tijjani yana hawa mimbari na haske a البداء gobe alkiyama وصموده وصموده كل سنة yana ɗaukaka da shi a dukkan ɗaukaka da shugabanci ko haske da ɗaukaka
ثم ينادي إن ذا منادي sannan wani ne kira ya kira a wannan wakacin يا أهل ذا الحسن ya ma'abuta wannan taro وهذا النادي ya ma'abuta wannan matattara
هذا إمام wannan da kuke gani shine shugabanku
والله مدك wannan shine mai da ɗauku في دار في دار دنيا a gidan duniya ko بغير علم ba tare da kun sani ba
لا ta'ifatun min sama'i wasu jama'a a cikin almajiran shehu tijjani wajtama ehe asabu ummatin nabi da gudubar a al'ummar annabi abin bi za su taru gaba ɗayansu ma wazalo ma wazana da ba su auri sha'aratan gashi ɗaya ba na ɗaya daga jikinsu
min fardi daga ɗaya daga cikin wa'annan jama'a
minha daga wannan jama'a ɗaya daga wannan jama'a min farjin min ha daga ɗaya daga cikinsu
fa kaifa bil iman ballantana wanda yake shugabansu wanda yake makaɗauki a darajarsa
ja'alna ma khalaqa al-bariyya muna roƙon ubangiji wanda ya halitta talibai ya sanya mu min hadhihi al-qa'ida daga wannan jama'a almai wadda take madaukakiya
wa anna fi adad hadhihi al-qa'ida an ruwaito daga shehu tijjani a kidayar wannan jama'ar da aka ce ɗaya daga cikin su idan duk kuɗuɗan duk waliyan al'umman nan za su taru ba za su kai gashi ɗaya na jikinsa ba ballantana babban su ma to an karɓo daga shehu tijjani radiyallahu ta'ala anhu a adadin su yake min sahabihi Eh.
sahabihi akthar min fiye da mutum ɗari shida ne ne suke ne a fiye da mutum ɗari shida ne a cikin almajiransa sun kai ɗari shida sun haura masu waɗannan da aka ce an ba su wannan matsayin na cewa ko da wani ne za su taru gaba ɗaya ba za su iya kaiwa matsayin ɗaya daga cikin su ba. To, alhamdulillah, menene gaba? Wato, to shi ke da sa ta shi.
لا إله إلا أنت الحنان المنان labarin inda da ka tabo tare da su yake ai suna wani da baya ce وكم علمنا له من إدراء من خليف أمراض إلى دوائه وكم له من دفع خطب نعم ونصر مظلوم ورد الحائل وكم إجابة لذي الأسفار الرحمن الرحيم
إن عليك بالحسن والجود والحسن والجود لقد عفى عنك النحو ولم يوجهه بمكروه بمكروه أحد إن الخلائق على كل الأمر وكان محفوظا من الأعداء ومن أهل بيت من رأيه وكم مريد نال فوقا من يسير من الولاية لأجل صحبته استشاف المصطفى العربي من نال من مولاه أعلاه سبيلا وكفدين شر ربيع ربيع علي أراضي علما في العلي وكلف الدين العالم بن المشرك زاهد شيخنا رفيق المسلم وسكون فيه سيدي محمودي وفيه شيخنا كثير الجودي والعلوي الوارث الرباني نعم، سيدنا الحاج